التبتم ولا أتي بالكذب da sabarbin ƙyaƙya ta dariya sallah na ɓaci da sababin ƙyaƙya ta dariya a cikinta wanda ya mutulaka sawa'un ya yi da mantuwa ne ko kuwa da galabatan ne ta zo masa dukkan dai wanda yake ya yi dariya a cikin sallah to sallarsa ta ɓaci wala arhaku fi salati ba wanda yake dariya a sallarsa illa lahi sai ko wanda yake mai wasa da addini wanda yake mai da addininsa ba komai ba shine kadai za a ga yayi dariya a sallar au man gafala ko ko wanda yake yaran kana daga sha'anin sallah wanda yake mai girma wal mu'minul kamil wanda yake mu'mini mai cikakken imani fiha yu'riru an kulli masu wallahi alamarsa shine cewa a sallarsa zai kau da kai daga komai in ba Allah ba wanda yake sallah alhali zuciyarsa tana fuskantar wani abu daban ba Allah ba to alama cewa imaninsa fa yana bukatar gyara domin wanda da yake da cikakken imani a lokacin sallah ba inda zuciyarsa take hanga ko ba abinda zuciyarsa take hanga sai Allah kadai Allah kada yake wa duniyan yarfuru ya kakkabe duniya duniya ko duniya yarfuru ya kakkabe duniya duniya kenan ba a masa tarmini saboda me saboda ma la ansarifu ne saboda alfutani sil makasura li yaharu ral qalbu laha ne ya zama zuciyarsa ta samu hururi ga sallah ya zama sallar nan ce ta cika zuciyarsa wayarta ya ringa makyarkyata ya ringa makyarkyata wata rahaban nafsu ne ya zama zuciyarsa tana tsoron Allah tana tsoron jalalamin ubid girman wanda ake bauta shi ne Allah ta baraka ta'ala ta zi irin wannan sallar da aka tsanta irin wannan sallar da aka ambata salatul hashiyin ita ce sallar masu tsoron Allah wanda aka faɗa a Qur'ani قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون ashe wa'annan su ne wanda yake za a ce sun rabauta wanda yake daman cike suke da tsoron Allah alamar tsoron Allah su ko shi ne a sallah a sallah ake ganewa sun malashi alaihi fitaba su sannan a gane a baya da aka ce dariya yakyata dariya na bata sallah amma murmushi shi wannan baya bata sallah kuma ba a bukatar sai ya yi sujjada shi yasa ba sujjada akan wani ya murmushi a sallah kuma sallarsa ba ta ɓaci ba sabawa ya yi murmushin ne da gangar ko da mantuwa wannan zancen shi ya fi shuhura sai dai a yi murmushin da gangan wannan karahiya ne idan ko da mantuwa ne ko galabatan to wannan ba kome ba karhanci to amma aka ce idan fa murmushin ya yawa to zai ɓata sallah idan murmushin ya yawa kwarai to nan zai iya bata sallah in ko zama bai yawa ba amma dai ya tsakaita ya wuce a ce dan kaɗan ne to a sannan sai ya sujada inda mantuwa ne idan ko da gangan ne shi din ma sai ya bata to sai ya bata sallah wala bi buka hushu'in haka nan sallah ba ta ɓace da sababin kuka da aka yi don tsoron Allah kuka da aka yi don tsoron Allah misali in sati nazar kamar yin shuru shuru din ɗan kaɗan liman hubirin ga mai ba da labari yana cikin sallah sai wani ya zo ba da labari sai saurara ji me yake faɗa amma ya zama sauraron da ya ɗan kaɗan ne to shi ma ba komai a kansa sallar sa bata ɓaci ba ko ba a bukatar sai ya yi wata sujjada wa baɗalat amma idan ya zamo izaga zar ko izaga zur idan ya zamo ya yawaita to sallah sai ta bashi shi yasa shi ma can a ce nazura din ya fi kyau misali in satin nazura kamar karuma nan ma ga zura ya zamo duk sun dace a ran mazaila in misali in satin nazur liman hubirin wa badala izaga zur idan ya zamo ya yawa to sallah ta baci ana sallah yana sallah aka zo ana bada labari sai ya shiru ya zama ya daɗe yana sauraron labarin nan to wannan sallarsa ta ɓaci wannan sallarsa ta ɓaci sawa'u da mantuwa ne ko da ganga idan ko ya tsakaita sauraron da ya na bada labarin ya tsakaita to idan da gangan ne ya ɓata sallar idan da mantuwa ne ko to sai ya sujjada sai ya sujjada ba'adi wa mana kwanin julusi wanda da ya taso daga sujjadar raka'a ta biyu a maimakon ya zauna ya tahiya sai ya mance ya miƙe tsaye to raja sai ya dawo raja'a sai ya dawo ya zauna malamin farik bai da shi mauriya wa rukubataihi matukar bai rabu da wajen da ya ɗora hannayensa ba bai rabu da gwiwoyinsa ba gaba ɗaya amma in ya zamo ya rabu da ƙasa gaba ɗaya da hannayensa biyu da gwiwoyinsa biyu to wannan wata madal munfasi wanda yake ya riga ya rabu da ƙasa ya tuna shi abin da ake bukata daga gare shi ya ci gaba da miƙewa wala mai kada ya komo kada ya ce zai komo ya komo din a sannan karahiya ne bari ma akwai wanda suka ce ya komo wata sa'a ta bata sallah wa minhu qabliyun qufil amma kuma inda aka ce ya miƙe din kada ya dawo abinda ake bukata yi ya zo da sujjada kabili saboda ya tauye zama da tahiya da kabbara shi yasa ya ba sunnoni guda uku kenan ga zaman tahiya julus jaharu da julus suna ce ga karfa ga ta kanta tahiyar suna ce ga karfa ga kabara da ake wajen miƙewa ita ma dai suna ce ko da dai ba karfa ba ce suna ce da ake yin sujada saboda ita wala sujuda fitar da hazuhi dan ya alamar zai tashi sai ya tuna ya dawo ya zauna wannan ba a bukatar ya sujada ya kamar zai tashi amma yana kamar zai tashin sai maza ya tuna sai ya dawo ya zauna to nan ba a bukatar sai ya yi wata sujada ittifaq daga malamai gaba daya wasahatin raja amin badil firar idan ya dawo bayan ya rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa a maimako ya ci gaba da sallah amma sai ya dawo don ya tahiyar nan to za a ce sallarsa ta inganta duk da haka dai ta inganta ko da da gangane kai wasu ba suka ce ko da ma ya fara karatun fatiha da ya tuna ya dawo to a sallarsa dai ta inganta amma da a ce ya gama karatun fatiha sai ya tuna ya bai zaman tsakiya bai dawo ya zauna to wannan kaulan wahidan sallarsa ta ɓaci sallarsa ta ɓaci to wasahiyar wanda ya sajada wanda yake ya mance kuwa sai zo da sujjada wato idan ya dawo ga ƙasa bayan ya rabu da ƙasa wato ya gama miƙewa ko bai gama miƙewa ba ya dawo da mantuwa to sai ya sujjada ba a da salami bayan sallama ana bukata sai sujjada in har wato bayan wato ya rabu da ƙasa ya dawo ɗin da mantuwa to wannan sai ana bukatar sa ya sujjada ba a amma idan da gangan ne wannan shine aka faɗa cewa ba sai ya ma yi sujjadar ba ba ma a bukatar sa ya yi sujjadar abin da ya ba daidai ba ne amma ba za a ce da ya sujjada ba amma idan da mantuwa ne ya dawo to wannan shine ake bukatar sa da sujjada inda dama asali sujada rafkanuwa ai an ayyana ta ne ko an shar'anta ta don yin abu da mantuwa wannan ku mutum yana sallaye busa yana sallaye bushe da kala tafiyar su ɗaya da zanci shi yasa ne da gangan ne yayi sallarsa ta ɓaci sallarsa ta ɓaci wal'amidu lizalika mufsidu lisalati wanda ya zo da shi da gangan ya bata sallah amma fahimta ta ce busar tana bata sallah in aka yi da baki amma da za a yi da hanci to wannan sallah ta ɓaci ba sai in ta yi wa idan da hanci ya turo wani abu haka wannan sallah ta ɓaci ba sai in ya yi yawa amma da baki shi ne ko da kaɗan ce inda aka yi da gangan sallah ta ɓaci wale ya sujud shi mai sallah ana bukasarsa ya sujada min ba da sala sujada ba a in shamata idan ya gaida wanda ya atishawa ta hawan da mantuwa yana sallah sai wani ya atishawa ce alhamdulillah sai mance sallah yake ya ce rahamukallahu wannan ana bukatar ya sujjada ba'adi hakanan da a ce yana sallah sai wani ya masa sallama assalamu alaikum sai ya mance ya amsa wa alaikum salam wa alaikum salam da mantuwa to shi ma dai sai ya sujjada ba'adi hakanan idan yana sallah ya atishawa wani ya ce "Ah, wa- ya gaishe shi to ya amsa masa to shi ma dai ana bukata ya sujada ba'adi Ah, ya sujada ba'adi to amma inda yake wannan fadi yayi da mantuwa amma in yayi da gangan ko da rashin sani to sallarsa duk sai ta ɓaci duk a wayannan guraren sallah sai ta ɓaci wala yuraddidu ala mush- mushammite mai sallah dan yayi atishawa ba daidai bane dan yayi atishawa wani ya gaishe shi ya ce rahmukallahu ya ce zai masa raddi ba daidai bane ya ce zai masa raddi ba a wannan ba a yin raddi ba gurin yin haya raddi ba ne shi gai da wanda ya atishawa in wan- ba a cikin sallah ake ba to inda shi mai atishawar ya ce alhamdulillahi to wajibi ne a ce yarhamukallah illa ya ka haka samu sabani tsakanin malamai wannan wajibi ne wujubi ainihi ko kifa'i akwai kau- wannan kaulin a ce wajibin ne da shi ya fi shuhura amma akwai kauli da cewa sunna ne akwai kauli ma da cewa mustahabi ne amma dai abinda ake bada fitowa da shi a masabar imam malik shine na farkon cewa wajibi ne kuma gaida mai atishawa in ji malamai ana gabatar da shi akan raddin sallama da a wakaci da kana zaune wani yana atishawa yana alhamdulillah wani kuma yana ce ma assalamu alaikum to aka ce sai ka gabatar da gaida mai atishawa akan sallama akan amsa mai sallama shine wa yuqaddamu ala raddi salami ana gabatar da shi bisa raddin sallama Da- idan ko shi wanda ya atishawa bai ce alhamdulillah ba to a nan ba a cewa za a gaishe shi a ce za a gaishe shi a sannan karahiya ne haka ma wanda yake mura atishawar da yake ta mura ce to shi ma ba a gaishe shi sai dai a yi masa addu'a amma Allah ba da lafiya Allah ba da lafiya ba ba ya fi kalla ba ya fi kalla ba a abin ya fi karfin na ko to haka nan ma kafiri ba a masa ba a gaishe shi dan yi atishawa haka nan mun an samu masu nuna isa kamar sarki wannan ya yi atishawar ta yanka ce yar hamukalla ya ce an yi ba daidai ba to sai ka kau da kai kamar baka ji ba ba ko ya ce alhamdulillah sai ka nuna kamar baka ji ba ko to eh, kamar yadda ba a gaida wanda ya atishawa in ana cikin hudu ba juma'a in ana hurba juma'a to da wani ya yi atishawa wannan ba a cewa bara a gaishe shi hakanan wanda ya yi atishawa kana ban daki ba ka gaishe shi ba ko kana halin saduwa da iyali shi wanda ya yi atishawa ya ce alhamdulillah wannan sunna ce wasu ka ce wajibai shi yasa wani malami Ahmad ibn Dalib Mahmud da yake cewa hamdalatul adisi mimma tudulabu faqila sunnatun wa qila tajibu tashmituna iyyahu farru aini naw kifayatin wa kaunuhu na- wa kaunuhu nadban hakau al-awwal wa huwa zahirur risala asharuha fastawrihi al-maqala nan a iya cewa al'aulu don ya dace a da cewa a cikin awwalu aulu a ɗauke shadda al'aulu wa hawa zahirin risala a sharu hafas taurihil makala hamdalatul adisi mimma tudulabu faƙila sunnatun waƙila tajibu tashmituna iyahu faru aini nau kifayatin wa kaunahu nadban hakau العون وهو ظاهر الرسالة أشهرها فاستوريه المقالة تو وما على الآدس في حمدلته ba sujjada kuma ba a cewa sallah ta ɓaci don wani yana cikin sallah sai ya atishawa ya ce alhamdulillah to ba a cewa sai ya yi sujada kuma sallarsa tana nan illa iyaka ya bar cewa alhamdulillahin a nan shi ya fi ya fuskanci sallar da yake ciki yanda yake ya fi shura a nasabar imam malik amma akwai kauli da cewa a'a ai an so ya ce dai alhamdulillah ka sadda fihi litasa'ubi hakanan kamar wanda ya toshe bakinsa don ya yi hamma shi ma wato toshe bakin nan da ya rufe bakin da yana sallah don ya yi hamma to shi ma ba komai a kansa wato an ce idan mutum yana karatu a sallah hamma ta zo masa to yana da kyau ya bar karatun sai ya gaba hamma idan ya ci gaba da karatun to idan shi wanda yake jinsa ya gane me yake fada yana hamma yana karatun domin ya zama wanda yake jinsa ya gane me yake fada to a sannan karahiya ne amma dai sallata su ta inganta idan ko ya zama ma yana hamma karatun da yake karantawa yana hamma mai saurarensa bai san me yake faɗa ba to ana bukatar ya dawo ya sake wannan karatun in bai dawo ya sake ba idan fatiha ce yana cikin fatiha ne haka ta abu to wannan fatihar ba ta yi ba amma in a sura ne to ko da bai dawo ya gyara ba shikenan sallarsa ta yi shi ne wato shi mai asalin wannan waken shi mai wannan waken sai dai abdullahi yake faɗa wa kaɗa ƙira a takalli ta sa'ubi illa fa in ha'afamta zata haɗu bi musalliyan kori hamuzzi'an wujib illa fa ma ƙara'atahu fihi a id إلا ففي فاتحة لا يجزئ وفي سواها للمسيء مجزئ وقد قراءتك للتصاعب kana karatu a sallah kai ba ma a sallah ba ko a ina ne kana karatu hamma ta zo to ka dakatar da karatun sai ka gama hammar sare illa idan ko ka ci gaba da karatun kana hamma to fa in afhamta zatta haɗu idan ka fahimtar da wanda yake sauraron ka wanda yake sauraron ka da ya gane abin da ka karanta duk da cewa kana hamma kana karatun kuriha to wannan karahiya ne mujzi'a amma ya isar ma halin kasancewar sa ya isar ma wa mujzi'an wujid an same shi mai isarwa amma duk da haka duk da cewa dai karahiya ne ba a ce sallah ta baci ba illa idan kuwa ya zama shi wanda yake jin kama bai san me kake karantawa ba fama kana ta fihi a yi to da abin da ka karanta a cikin hamman nan sai ka dawo ka sake sawa'un a fatiha ne ko a sura illa idan ka ki komowa ka sake ba fa fi fatiha la yuzu ya zama kenan a fatiha ce wannan wajen da ka karanta ba ka karanta ba dan ko karanta shi din da kai da hamman nan yanda mai sauraron ka bai gane me kake faɗa ba bai gane me kake faɗa ba to baka karanta ba kamar baka karanta bane wa fi suwaha in ko ba a fatiha bane kamar a sura to lilin si imujzu ya wadatar amma dai an munana an yi ba daidai ba amma dai ba a ce sallah ta ɓaci ba to wala yanfusu bil harfi kai ce zai tofi tofin da zai zama ya kunshi harafi ya ce zai tofo da wani abu liyan la tabdula dan kada sallarsa ta ɓaci dan kada sallarsa ya zan ta ɓaci to sai ya tashi na ko ko na aka kwana to bil kahi kahi kahi lugga ne a cikin kahakato ana shafe kahudin na biyu ai kahudin ne aka sake maimaitawa aka ce kahakahatu ko kahakahatu kahu dariya ka haka haka to
kuma wanda ya ce alhamdulillah yana cikin sallah bayan ya kuma ya shiga cikin wani shi ma ce ai ba kuri amma dai aka ce yadda aka fi so a zancen da ya fi shura shi ne ya bar fadin alhamdulillah ya bari sai ya gaba sallah ya yi